أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجئين وتاجئيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقراء الفريد الداري على الإبلاغ حاتم العتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفاري وما لا يعديد إلا الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلام والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرق والهداية والرشد بجاه رسول الله يا همة الشيء اهزري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه يومنا زمان 25 a cikin jiyo mu cikin jawaharul ma'ani wannan fasali na biyu da za mu shiga shine zai gaya maka a dunkule a tarihi siyar waye shehu tijani waye shehu tijani wannan abinda daga nan ne za ka gane duk abinda shehu tijani ya yi to eh lallai zai yi in kai wa man ra'a bi aini insafin yara anna akhlaqa shaykhana laysat fil wara anan wanda ya duba in yana da insafi zai ga irin dabi'ar da shehu tijani ya yi ba to ba kowa yake da shi ba cikin halitta idan nace ba kowa yake da shi ba duk lokacin da aka ce ba kowa ba ana iya ganewa karka ce har annabawa ba abin da muke magana ba kenan saboda kowane irin hausa ko kowane irin yare akwai kullum da za ta zo amma mahasusiya ba kowa ake sawa ba ko kullum ma da ake zo akwai juzo akwai kulli saboda haka idan an faɗi abu to kar mutum ya yi mana ta'adda ya faɗi abin da ba shi muke nufi ba muna nufin a irinsa shine manufanmu a irinsa babu fi sirati as-saniya tarihinsa ka san tarihin mutum kuma aksari ba shi yake rubutawa ba a'a wanda suka haɗu a kansu ne suke ganewa eh ba shi ne ce ɗabi'a ta kaza bane ni kaza ne ni kaza ne balle a ce ya ya ya yaba kansa a'a menene abubuwan da ya tattara shi tijani siratihi as-saniya wa jumalun min akhlaqihi as-saniya tarihinsa da irin ɗabi'arsa maɗaukake wasu da mu'amalatihi da kuma yadda yake mu'amalarsa kaga sira duk inda ka kai da bala'inka baka isa ka hana mu faɗan wanda yake mai ƙarya wanda muka yi zamani da shi ba baka isa ka hana mu faɗan mutumin da yake da alheri ba mun yi zamani da shi ka san kai zamani da mutum zaka iya ganewa mutumin kirki ne ko kuma a waje kaza yana da kaza yana da kaza wannan ba isa hana faɗa ba duk duniya kuwa wanda shine tsarkakan manzo Allah da yana da wani illa cikin mu'amala sirarsa ɗabi'arsa mu'amalarsa to da za a ji domin dole makiya sai sun ebo sun yaba to wannan yadda za ka tafi akan wannan siran shau tijani ɗabi'arsa mu'amalarsa shi ma za a ji. E in aka ji, idan ka zo da naka, akwai abin da ake kira yarfi, yawwa, yarfi, wanda za a faɗi abu kawai wannan abun ba haka ba ne, yawwa, domin ana samun masu inkari yaƙi? Ya, bai faru. أخلاقه شو تجاني رضي الله تعالى عنه mu'amalatu ma ikhwani wa ahli muwaddati tare da yan uwansa da wanda masoya sai shi malamin ya ce kada akmala Allah ta'ala li shaykhana wallahi hakika Allah ya cika wa shehu tijjani shehin mu akmala Allah ta'ala Allah ya cika masa shehin mu shugaban mu Abul Abbas radiyallahu anhu ash-shari'ata a cike yake da ilimin shari'a a cike yake kama a kamar Allah fil hakikata kamar yadda Allah ya cika masa ilimin hakika wasa laka bihi kuma sai ya dauki fukafukan guda biyu ash-shari'atu wal haqiqatu baina sira'ihima al-mustaqim ahsan tariqatin ya tafi akan yadda ake tafiya daidai da daidai wannan shi ya nuna daga kan almajirinsa yadda shau ibrahim ya yi yawo duniya aka rasa yadda za a yi da shi aka rasa yadda za a yi da shi malaman suna jin haushinsa suna kwafa amma ba yadda za su iya yi ga shi ɗan ɗariƙa shi ya sa mutanen madina alƙalin madina na a makka yake to yana mamakinsa a matsayinsa irin wannan ilimi amma wai ya yarda shehunsa shehu tijjani yana tawili wai shehinsa ne sai ya ce eh kwarai da gaske shehi na ne ya yi yawar gaza shi cewa kuma yana mamaki tambayoyin da ya masa da yawa wanda shehu ibrahim ya masa ba daɗi sai da ya zo da kansa ya ce wa shehu ibrahim ya gyara masa imaninsa wannan mutum yana so ya duba cikin littafin wannan wasiƙa min bali wasayahu wasiyoyin shehu wanda ya na shehu abin fatai da ya tara jawahirul mai rasail eh za ka ga irin wannan fashari ba minhuma ya sha kowane labanan khalisan sha fa'igan ya sha tatattan ilimi ma'anansa kenan wawar sanin huma makaman kanilan baligan ya gaji a cikin wa'annan ilimin kowanne ya gada ya kai makani kamilan baligan cikakke ya isa matuka cikin kowane fanni dama shehu tijjani a ɓangaren ilimin hadisi mutane da yawa ba sani ba da yawa mutane ba sani ba amma malaman hadisi sun sani duk za ka jance ya fara karatunsa daga ahdari ibn rushdi zuwa har muktasar a wajen malaminsa bayan ya yi haddan ƙurani a wajen shayinsa alhamuyi to a ɓangaren hadisi kawai malaman hadisi sun tabbatar da a nan magarib ba a yi masana hadisi kamar mutane uku ba ɓangaren ilimin hadisi ba a yi kamar mutane uku ba kamar ahmadu makari shi ma ya tsufa sai mai ahadari din nan mai ahadarin nan kasan shi ma mutumin fasi ne mutumin magarbi amma shi ya rasu yana yaranta ne sai zunzurutun ilimi irin na hausa na tashin hankali to shi ma muhaddisi ne ya san hadisi na uku suka ce babu kamar shi wacce ta malami dai wanda ya san hadisi a magari to ba a samu kamar wa'annan ba a bangaren hadisi to amma ka zo kana magana ba za ka iya sani ba sai ka ji shau a ce ya gama ilimin zahiri yana da shekara 21 abin za a gaya ma kenan kuma da ya zauna a tunis abin da ya buɗe kenan shi ya sa sarkin tunis ya ce ba wanda ya cancanta zai ba shi gida zai biya shi wata ya dinga biyan su kudin wata zai sa shi a nan da ya ji wannan labarin wuf a shagari ya sallama garin ya shiga jirgi ya wuce misira to shau su gani wata makananin halaini ya samu tamakkuni cikin ilimin shari'ati wal haƙiƙati wa raqqa darajati kullum min kamalaini kowanne daga ilimin shari'a sai da ya kai kololuwanta a ilimin hakika ma sai da ya kai kololuwanta dama an ta kunu laka an ta kunu laka fusda ɗaini ya zama kana da jun- jun- jun- junahaini in kana da shari'a ba ka da haƙiƙa to za ka samu za ka samu tawaya cikin tafiyanka cikin ilimi in kana da haƙiƙa ba ka da shari'a za ka samu tawaya a cikin tafiyanka idan ka haɗa tsakaninsu shine maliku yake cewa faƙar ta haƙaƙa ka sami abin da ake bukata shine an ya kullum insani janahaini ya zama yana da fukafukai guda biyu junhun fi shari'ati wa junhun fil haqiqati Allah ka ba mu eh jariyan yana mai tafiya ala muktabal amraini mahukuntan abu guda biyu wasa'iran ala manhajihima ya tafi kuma akan manhajinsu a adalaini wannan bai rinjaye wannan ba wannan bai rinjaye wannan ba kowanne yana nan mutakaki a tsarfai ne ko ina ya cika ya ba da abin da ake nufi wa mutarin lawastai ne ko ina ka siffanta shi za ka ce anya shari'arsa ta fi hakikarsa kuwa hakikarsa ta fi shari'arsa ce jazubarsa ta fi sulukinsa sulukinsa ya fi jazubarsa ka gani ka zama majazubin salikun yawwa ka haɗa jabalun baina sahalaini shi dutse ne tsakanin sahara wa barzakhan shi kuma iyaka ne baina bahrain a tsakanin kogi guda biyu in ya zo in ya tsaga ya tsaya to kowanne zai baka a adalul ma'adili haka yake la ya zamu baharu bi barrihi ba a tafiyar da ce ga koginsa ga filin dajinsa wala yi aduhu barruhu an bahari ba a nisantar da dajinsa gabarin koginsa ta ƙauyatu min Allah lahu wannan Allah ne ya karfafa shi da wannan ta ƙauyatu min Allah lahu Allah ne ya girmama shi da wannan watan cinan kuma Allah ya bashi wannan wa anzalahu Allah bi manzilati makini ubangiji ya saukar da shi a gurin da ya dace وقد مكنه الله من أتباع جات التمكين كما الله يزاق مسا يزون الدشي cikin mabiya جات التمكين kowa in yayi riko da shi yana kaiwa duk inda ake bukata wa anzalahu Allah bi manzil makin kuma Allah ya zaunar da shi ya saukar da shi guri na aminta fa huwa radiyallahu anhu shau tijani shine fa huwa fi muwafaqati shari'ati wa mutaba'ati saniyati wajen muwafaka bin shari'a da bin sunna ayatin shi ya isa aya eh abin da ya yi wannan ya isa wani shau ɗaire na cewa tun kafin masu sanin shan taba ya zama illa shau tijani ya faɗa shekara ɗari uku ce ɗari ƙansa ba taba sai ga shi nan yanzu ka je iyakar sai a rubuta maka nan su morke su sai yanzu suka gani eh in ka zo wajen cin abinci sai a ce maka nan su morke duk guri sai a ce nan su morke shehu ya ne tuntuni hana shekara ɗari uku baya eh wannan bai isa karama ba ya isa eh ko ka ɗauke ga shi nan mashaya taban ne sun yadda amma sun yadda cewa da ba su gane yadda take da illa ba ma shehu tijjani ya riga ya faɗi irin illan da ke cikin da tuntuni gaba ke daya kuma ya hana na'am faqad wasala fi tahaffuzi alaihi ma gayatin ya kai matuƙa wajen kiyayewa wa qafun ala hududillah duk wani haddi na Allah ya tsaya baya tsallake haddi hatizul hududihi yana kiyaye haddin Allah waƙifin ala awamiri duk gunda Allah ya ce yayi abu yana tsayawa wannan wahi duk gunda Allah ya hana shi abu yana kiyayewa la ahadin fi zalika yuqaribu aw yubahi babu wanda yake kusantar sa ko yayi koyi da shi sai dai kai irin naka saboda tsananin kiyaye amuru da nahayu kada hakama sunnata fi nafsihi ya sanya suna cikin nafsi wa iyali da iyalinsa ka san ƴaƴansa Muhammadu Kabir da Muhammadu Habib saboda itina'i da yake yi da su to sai dai ayi koyi da shi mu ga wanda yake yi ba idan suka yi sallar isha sa su yake a ɗaki ya kulle su ci din na ajiyunsa sai sallar asuba ya buɗe su a je masallaci duk abin da za su yi suna tare da shi duk abin da za su yi suna tare da shi wannan har ya bar duniya irin tarbiyyar da yake musu kenan shi yasa shi yani shi a tsarinsa ya fi son ya auri mata baiwa saboda sun fi aiwayen 'ya'ya masu albarka saboda biyayya ‘ya'ya suna nuna taurin kai da nuna isuwa da su ‘ya'yan wani jikan wani ne, ‘ya'yansu ba sa samun abin da ake bukata. Ai, Imam Malik ma haka ne. Shi ma haka ne, ya fi son auren baiwa. Wani sirri ne kuma a nan gurin, saboda tawazu'un da kaskantar da kai, to wannan ne shi yasa duk biyayya za ta maka ko ba ta daga kanta ba. to yayin da su yi albarka eh amma ka ja ta ja ka ja ta ja to ai da samu damuwa eh wannan magada ne wanda aka gada ai shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mahaifin su shehu abdullahi akwai wani dattijo da ya zauna da mahaifi shi ya kamar shekara hudu biyar bayan nan bai rasu ba yana nan da ransa wanda yake wata rana ya zauna da shehu abdullahi baban shehu ibrahim wannan a gidan radio ya a madinatu kaula ya zauna da mahaifin shehu ibrahim saboda itina'i da shehu abdullahi yake yi da shehu ibrahim yadda ya sa shi a gaba da irin yadda yake kallonsa ya hana shi sakat sai da ya kira shi daga asuba zuwa sallan isha sai da kira shi sau ɗari da hudu eh duk wani mutum ya ce ibrahimu ibrahimu ibrahimu daga asuba yana zaune da shi bai tashi ba zuwa isha'i ya kira shi sau ɗari da hudu shiddatul itina'i kar ka yi nesa ka kalli abin da muke kai ka dinga lura da abin da muke kai ka san zunzuru duk mutumin da bai zauna da babba ba ai bai san abubuwa bai san abubuwa ba kana can yana can a amma ka zauna da shi zaka gane balle wanda yake son ya sa ka akan manufa shi sufanci ba zuzurutun karatu ba ne ɗabi'a ake ɗauka ɗabi'a ne ai za ga mutum bai iya rubuta sunan shi ba amma yi wani abu na alhairi sai ka yi mamaki ta ina mutum ya samu abin ai kan lura ai ba rubutu ba ne ɗabi'a ce eh ga yadda ake ɓangaren mu'amala ga yadda ake ɓangaren akhlaq ga yadda ake ɓangaren abubuwa duk za ka kalla don aka zara ta to ni na ga baba na yana yi sai kuma ya ai an riga an girme ka da ɗabi'ar an nuna maka an shigan maka to da wayin nan ne ba ƙala lau ƙala rasulullah ba ne a a jikinsa za ka ga ɗabi'ar to da ɗabi'a za ka ɗauka wannan sufanci da yawa ya fi amfani don karantawa baya baka ma'ana kamar aiki haka ai eh baya baka ai kwarai da gaske ai ka zauna da shi ka sani haka abubuwan yake to wannan ana bukata kaga waje alahu shi'aruhu ya sanya shi shi'ari ne fi jami af'alihi wa ahwali cikin dukkan aikinsa da halinsa wa atqana ri'ayata ri'ayatuhu ya kyautata kiyayewan abun amana su fi darihi gidansa alama kanat alai zaman asalafi yaya magabatansa suke ka gane go yaya iyayensa suka yi yaya suka tafiyar da shi tsarinsa kaga mu a yanzu daga abu ya zai ta mu ba za mu iya ba ba za mu iya yadda ta iyaye mu ba haka muke faɗa su kuma dagewa suka yi sai sun jona abin da iyayen suka yi ta muku yanzu duk mun zama na matan mu daga yawancin tunanin mu duka baki daya in matar ka ta buje ka ka ta buje ka ka sai ka koma kan ra'ayinta su kuma iyayen mu ba haka bane ba haka bane a tsaye suke duk yadda za ki sai dai ki amma za su tabbatar da abin da suke bukata ku ai kowa ya san cewa namu zamanin summa summa ne amma iyayenmu sun tafi akan alhamdulillahi sun yi ya kokarin su to haka fa mafi yawa tafiyan ta dinga tafiya amurdin wa shi'arihi daga kiyaye lamarin addini da alamominsa fazadat kamalan alal kamal sai karuwa na kamala akan kamala ya shiga wa jamalan alal jamali da jamala akan jamala hatta qarat biha kullu maqar al amsal har ya tashi duk wanda zai ishara na misali zai ce kaman in aka yanzu misali ce a nan garin waye muka san shi wanda yake da tawazu da kaskantar da kai da nuna abin da ba yana ganin kaman ya rufe kansa babu kamar shi Allah ko ka ƙi Allah ka san aiki ne ko ka ƙi Allah ka san aiki ne muna almajiransa muna zuwa kana durkusa yana durkusa maka kuma in ka zo in zai zo wajenka in ba ka ce mara ga guri ba gudun da yake a dananan gudun da ya nemi ya zauna kana jan shi yana cewa ya isa ya isa mu ko yanzu kana zuwa gurin da ya fi kyau din gurin namu zo mu zauna muna nuna maka mun waye muna daidai da kai ai ba iri ba tafiya ba iri ɗaya ba shi haka abubuwan suke gudana wa wazu sairi ha kasiran ya wahalantar da tarihinsa da yawa cikin mazaje za ka nemi mazaje da yawa baka sami irin ɗabi'ar shi kusanci Allah shine suke cewa wa man nazara bi aini insafin yara wanda ya kalla da idan adalci zai ga anna akhlaqal shehi ɗabi'an shauta ne laisatul wara ba cikin talikai wata halaka bi halaki shari'ati ɗabi'arsa ɗabi'an shari'a ne wa jami'a adajiya almar'iyya da dukkan ladabinsa wanda ake kiyayewa wa kana hulquhul qur'an tabiyan shauki ya ga baki da alqur'ani ne wa kullama ya'muru bi rahman tabiyan shauki ya shine duk abin da ubangiji ya hore shi yana bi wa yarda bi ridahu kuma ya yarda da duk abin da Allah ya dora masa ba za ka je yana kakaki akan abin da Allah ya ce yayi ba babu ya yarda wa yasadu bi suhudihi kuma duk abin da Allah bai yarda da shi ba yake za ga yana fushi a kansa fi kulli umuri cikin dukkan lamarinsa waya amuru bi amrihi yana horo kuma da yana horuwa dukkan abin da Allah ya hore shi waya haziru bi tahzirihi duk abin da Allah ya ce waya hadirukum Allahu nafsa to zai nasu sosai fa hasan lahu siyar wa shama'ili wannan ne yasa tarihinsa da ɗabi'arsa suka yi kyau wa azbat fihi shiyam ashiyam dabi'a sun yi daɗi wal faba'ilu da abubuwa na daraja in an faɗa maka ɗabi'arsa sai ka ji daɗi azbat kenan ba na azaba ba na daɗi azubat ba azabat ba yawa wa tabaka zahiru sirati wa fi'alihi tarihinsa in ka duba yana yin daidai da aikinsa duk abin da aka faɗa ba za ka ji ya faɗa abu daban ya aikata aiki kuma daban ba ka san in babu abin da ke wahalar da mutum ku yi mu'amala a bakinka annabi a zuciyanka fir'auna abin da bakinka ke faɗa daban zuciyarka kuma abin da ke kullawa daban ana son abin da ka faɗa a ga shi ne to shautiyani yana da wannan wa babaka zahiru shirati wa fi'ali baɗin hulquhu wa khilalu baɗinin ɗabi'arsa da komai ɗaya ne wata haƙaƙa wannan ne ya tabbatar maka da waye shautiyani menene ya samu sa ce bi irsimin rasulullahi wannan ya gaji annabi muhammadu bi irsimin rasulullahi wannan ya gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga in ka duba wayannan shama'ilun gaba ki dai yarzu ila rasulullah ne husn husn akhlaqin ne wa husn akhlaqin ne to sufanci kuma na ma husn akhlaq wa ta haqqaqa ya yi ta haƙoƙi da sadiƙina ga wanda suka riga shi min ahli hizbillahi in kana neman mazajen Allah wanda suka to yana ciki irin tafiyan da suka yi irin tafiyan da shauki ne yake nan fama siratu tarihinsa fata jidu radiyallahu za ka ga shaujani shadidul hazmi fi dini yana da himma cikin addini alil himmati fi eh alil himmati fi madaukakin himma himmarsa shine da ka ga kaga yadda za ka gane shaujani yana da himma ka duba duk duk majalisin shehu ibrahim sai kaji ya ce ya himmata shehi hijiri lana bi hadal mahadari Allah yadda kai zai shehu tijjanin mu ka ba shi irin wannan himma to abin da zamu yi yanzu ka kai mana madadin himman ya zo ya zamo tare da mu duk majalisin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai kaji ya faɗi wannan a nan ne ya kamata ka gane wa shehu tijjani za ga yana nuna maka shehu tijani ne yana nuna maka shehu tijani ne to ashe abin da ake so ta ga majalisar na zaria yana cewa shehu ibrahim fa wanda gane takurin kus yadda abin yake tafiya ya ce la usamih ala ahadin ranar tashin kyama ba zan yi rangwami wa wani ya wuce gabana ba zuwa wajen manzo Allah ma'ana a gabana bar wani ya wuce ga annabi Muhammadu shi kuma yana gabana yace sai shi wuce ne yace a ranar za ku ga karyan barhama ina ce masu faɗan ƙarya ne kenan suna nan ya ce to a ranar za ku ga ƙaryan barhama da ya ce la'usa ne ala ahadi ba zan bar wani ya wuce gabana gani ga annabi muhammad tashar jani a gabana wannan magana ce mai girma ba to ka san shi ɗan hayaki sai ta nasuwa ne nasuwa ne wato duk yanzu da su kenan haka abin yake haka abin yake in baka gane ba haka za ka gane ai wanda ya yi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga aljanna kafada da kafada da annabi Muhammad shi kuma za ka yi ka gane akwai abubuwa da yawa da yawa wanda ba yadda za ka yi to in mutum ya tsaya iya fahimtarsa guda ɗaya ya dinga shan wahala kenan ya yi ta azabtuwa kuma ya ta gaba da abin da ba abin gaba ba wanda aka nemi maslaha ka gane idan an faɗa me ake nufi yaya abin yake an yi ƙarya ko an yi gaskiya an yi gaskiya kai ka ɗauka ba gaskiya ba ne to kai ne ka sha wahala abin ba zai fasu ba kuma ba za a fasa ba shadidul hirsi yana tsananin kwaɗayantarwa ala muhimmati ba da liƙiyan biwa jibati shujan yana kwaɗayantar da mutane akan muhimmati abubuwan da suka dace ka yi ka yi waita salatu annabi ka yi waita istighfari ka yi waita nawafilu ka rage bacci ka rage ka rage ka yawaita kiyamun laili ka yawaita kaza hirs kwadantarwa yana yawan yin haka ba da kiyamun bil wajibati bayan ka tsayar da wajibi me wajibin ka sallan farallan ka to me za ka yi baya to so da yana kwadantar da mutane cikin haka me laifin wanda ya kwadantar da ka yace kai nafilan azumi har da ka tura shi wuta me laifin mutumin da yace kai salatu annabi da yawa me laifin mutumin da ya ja ka cikin dukkan aikin alhairi bi husn makalihi wa halihi wa dallaka ala Allah bi nasihati ya nuna maka yadda ka sadu da Allah cikin nasiharka da nasiharsa me laifin sa me na zagi balle ka sa shi a wuta dan ya ce kai ai bai yi ba ko waqifan ala hududin ya tsaya akan haddodi wal ahkani gayatan ya tsaya akan hukunci gaya hasan liluqufi alaiha yana zartarwa yana wajen tsayuwa a kansa ya kulu kasiran shaudan yana faɗa da yawa aflalul azkari mafificin ambato zikirun lahi shine ka tuna Allah inda amrihi wa nahayi e mafi kyau ka tuna da abin da Allah ya umarce ka ka tuna da abin da Allah ya hana ka to wannan ya fi a cikin zikiri aflalul azkari kenan hafiza li huquqil lahi mutum ya zamo ya kiyaye ga haƙoƙin Allah mura'iyar laha yana kiyaye ta shadida taharruzi ya zama mai tsananin kiyayuwa walwara da tsantseni fi dini cikin addini alwara wa shaddu minal zuhudi wara'i ya fi zuhudu eh shi wara'i da zuhudu wara'i ya fi shiri ya fi kusa da mutum ya fi wahala zudu yana da nisa yana da tauri yana da girma amma wara'i yana da shiri ne haka kasiru ta fihi yana yawan kiyayewa ciki wata haruzuli a hawaɗin yana kiyayewa wajen kewayewa mara aito a shaddu hazman ban ga wani mutum mafi girman himma ba wala azam wara'an mafi ɗaukakan tsantseni minhu daga shehu tijjani kullu hazmun wa azmun dukkan sa himma ne da da niyya la yuhibbu tawilat shi baya neman tawili cikin abin da ya bayyana a kaza kaza a wanda ya bayyana ko a yi shi tawilat wala yamilu ila irtika da ruhusi shi kuma baya karkata zuwa ga rukusa ga sauki ga abin da a dauki mai zafin ka san duk abin da za ka yi tafiya ne za ka ce to tafiyar nan ana neman kaza da kaza amma in an nemi kaza ma ba laifi sai a ce a dauki mai tsananin in saukin ya zo mai tsananin aka samu kar ka dauki mai saukin kuma ka je hanya a samu damuwa sai ka to shi yau jani duk wani abin da yake a za'im shi yake ɗauka kafin rawa hisu. Arifan masanin Allah ne, aliman malami ne, mudarrisan mai karantarwa ne lil ulumi kulle ha, kowane fanni in ka zo ne karantar da kai. Eh, kowane fanni zai karantar da mutum. wasiratun nabawiyya bi asriha kai tarihinsa da in ka duba siran annabta zaka ga babu abin da ya kauce ga barinsa ba mu ce maka annabi ba gado wirasa ne yawwa basiran yana mai dogon tunani bi maza da alaiha akan abin da ya karu akan irin abin da yake kai wa ma na kasa yu'anikul kamalati bai tauye ba bai koma baya ba yana runguman duk wani abu na kamala wani sabi ce kuma yana isa matuƙa na na kokoli duk kowane abin ya fara shi ya kai darajatul ula in ya fara abu dama ya faɗa a baya ce alhamdulillah cikin ni'iman da Allah yanda za ku gane ma kaga yaya mutum zai fara abu yana yarinta har ya tsufa yana yi Allah ga mu nan yau kana salatul fati gobe ka koma istighfari za ta yi ka koma la ilaha illallah haka ne ko na zabi to shi duk abin da ya fara har ya koma ga Allah yana yi wannan ya ishe ka duk wani abin da ya zo sai dai ya ƙara akan wanda yake kai ba ya ce a bari mu cire wannan ba mu ƙara wannan ba haka ba wannan kuma nai ina haɗa muku da muhallin shahidi shehu ibrahim ya haɗa shi alkurani yana shekara goma sha biyu shi ne rajihiyar riwaya shekara goma sha biyu a a shekara goma sha biyu din nan a- tun daga ranar har ya kai shekara saba'in da bakwai sai ka cire shekara goma sha biyu a cikin shekara saba'in da bakwai a kowane rana yana karatun izinin alkur'ani ashirin ne bai yace tafiya a ruwa ko tafiya a kan hanya misali ko a goye shi a mashin ko ya hau mota ko ya hau jirgi ko ya hau jirgin ruwa ko ya hau jirgin ƙasa ko ya tafi akan doki ko ya tafi akan jaki bai taba fasa wannan karatun ba har ran da ya koma ga Allah dan Allah a cikin gwaninta wannan ba zurin Allah bane kuma ranar da zai yi wa fatin da daddare daren juma'a ranar da zai yi wa fatin a ranar ya yi hataman ƙarshe cikin daren kafin gari ya waye ya koma ga Allah ya ce bai taba fasa kwana ɗaya ya tsallaka bai yi ba to ga mu nan wani wurin ma sai na manci na taba yi da Eh, na taba faɗa muku lillahi amdi su mashi kuran sa ila min fadali an ajman liwaul handi wanda da lokacin da nake yin ta in nayi uku duk duk wanda ya zo waje na in ya ya roƙe ni wani abu haka na ce tafi in na karanta masa uku wallahi zuwa yamma Allah zai yi. wallahi tallahi ko na sani ko ban sani ba ko ya gaya mun ko bai gaya mun ba sai na koma sai na yi bakwai sai na koma sai na yi sha ɗaya sai na koma sai na yi talatin da uku jal da ke sai na mai da shi hamsin da biyar mujibu daga nan sai na watsar na gaji eh na gaji har na ɗauki shekaru ma in ka ga na yi ta to kawai ta zo ne akan hanya muka haɗu to irin wannan show jiyani ko show ba sa bari tun da suka fare shi haka suka ginu da abin suka tashi suna tafiya har suka kai wajen Allah alan dan Allah dan annabi ba a burge ba ana dai fahimtar karatun ina haɗawa wannan da wannan ne saboda a gane wirasatul wirasa ga yanda abin yake tafiya ga yanda abin yake tafiya ga yanda abin yake tafiya le akila man kana akilan eh to haka suke tafiyar da lamarin su haka Allah ya yi. kaga wa ma na kasa yu'aniqul kamalati wa yusabiqul gayati wa yusari ila alkhairati duk wani abubuwa na alkhairi za ka ganshi a gurin Eh, yusabiqu ila alkhairati duk wani abu na alkhairi to za ka ganshi yana gaggawa zuwa ga aikata shi yastami'u alqawla yana jin magana fa yattabi ahsanahu ya zabi wanda ya fiye bi wa yubadiru lil amali bihi kuma ya gaggawa ya aiki da abin yagri ala tilal ma'murati yana shuni garra halifa kai kaza musa ga wani dattijo can yana jin kishin ruwa ba shi ruwa je ta jona ka a cikin aikin alhairi eh duk wani abin da ya gan aikin alheri ne sai sa ayi ayi kaza ayi kaza kar a bar abin shine ya gari eh filil ma'murati wai hazir min wuqi fil munhiyati yana tsoratarwa kar mutum ya fada cikin abin da aka hana shine shehu jani yake faɗa a cikin jawharin ma'ani yake cewa al-muminu indi man yara zunubuhu ka annahu tahta jabal ya khafu an ya kau alai mumini a waje na ji shautu zani shine wanda yake ganin saban allansa saban allansa kaman gashi nan a ƙarƙashin dutse ne yana tsoron kar dutsen ya fada masa kaga taziri ne ai amma wanda yake ba mumini ba yace man yara zunubuhu ka annahu zubabun ya murru baina ainihi wanda yake ba mumini bane a cikin tafiya na amma yana bi na shine wanda yake ganin zunubi kaman kukan kukan kuda ne zai wuce win gaban shi kawai bai dauke shi komai ba yace wannan ba mumini bane a cikin tafiya na kaga tajiri ne ai wa yu'azzirukum Allahu nafsahu ko wa yu'azzim amru shar'i al-aziz Shautani yana girmama al'amarin shari'a mabuwayi wa ya jullu amrun nabi sallallahu alaihi wasallama yana girmama lamarin annabi Muhammad wa ya jullu amrun nabi yana girmama al'amarin manzan Allah eh an yi khalifa baya yarda ya saba wa duk abin da ya zo ta hanyar manzan Allah wa kasiran ma yastashhadu da yawa zaka je yana tsoratarwa yana kafa dalili bi kaulin Allah ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن أمره الذين يخالفون عن أمره ما سساب أوران النبي لعل إنا مكو سؤول تروى أن تصيبهم الفتنة الفتنة لا تسوق مكو أو يصيبهم عذاب أليم ko kuma azaba mai tsanani mai raɗaɗi zai zo muku wa yuhibbu an yaf'ala ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam shaujani yana son ya dinga aikata duk abin da annabi ya aikata walau lam yakun fi'luhu ala sabilil amri lana ko da ba horon mu aka ce sai mun yi ba eh kaman ya ya yi wannan da sur qumul layla yawa kaman cewa manzo Allah bai umarnin bai umarnin ka dole sai kai abin ba shi in ya ga abin zai zai dauka zai zai zai ɗauki abu. Waya kula yana cewa yan bagi lil insan mai hankali daga cikin mutum ya kamata idza sani a shay'an min hadhihi adadi in yaji an ce ga wani abin da annabi yayi na ladabi annabawiya wani mubahatin latifa al annabi abu na ladabi ko na mubahi wanda annabi ya aikata an ya falaha ya aikata aikin bi qasadil muwafaqati ko manufan Allah ya datar da shi da abin da annabin yake nufi walau maratan wahidatan ko so ɗaya ne to shi baya farawa so ɗaya ba ne wa ya'jizu ala sunnati yana kiyaye sunna fi muhawalati cikin dukkan muhawalansa wa munawalati da baye bayan sa kullaha baki daya eh muhawala munawala wa yahibu muwafaqataha yana son dacewa fi kulla shi'in cikin dukan wani abu wala yuhibbul huruj anha baya son fita ga barin abin da yake kai fi shi'in nan al-ashiyai cikin duk wani abin da yazo daga manzo Allah walau da'at ilayhi darurati ko da larura ne eh in larura ya kira shi zai kokari yayi abin a cikin ba zai koma babin rukusa din ba a wannan babin zai tsaya. Wakana yana cewa la ba bihi babu laifi mutum ya yi haka, fai ya kula ya ce alhairu kullu fitti ba in sunnati. Alhairi ga baki ɗinsa yana cikin bin sunna ne, wa sharru kullu sharri kuma dukansa fi muhalifatiha yana cikin sabawa sunna ne. Wa yahaddu ala al'amali bil ilmi kasir yana kwaɗayantarwa a yi aiki da ilimi kar a yi aiki da son zuciya yana kwaɗayantarwa ya haddu yana kwaɗayantarwa a yi aiki alal amal bil ilimi kasiran saboda wannan shi shaujani ai ba samu ba samu wani malamin ɗariƙa da ya tara malamai a cikin ɗariƙarsa kamar shotu jalibai ba samu ba ya tara ɗariƙar ta malamai ce ya tara ba ina nufin sauran ba su yi aiki ba kowa ya yi irin nasa ya tsaya a gurin da aka tsaye da shi amma malamai daga bayyana shautu jani zuwa yanzu daga bayanin shehu tijjani zuwa yanzu malaman da suke duniya wanda suka karɓi ɗariƙan tijjaniya idan aka auna su da malaman da suka koma baya wanda suka karɓi ɗariƙu daban-daban malami kenan wane wane malami ne wane malami ne duniyar yadda ta yawaita a yanzu da yadda malantan ta yi buɗu a yanzu in an haɗa su za su ɗauki kusan malaman al'umma annabi Muhammad saboda yadkhuluna fi dinillahi afwajan yadkhuluna fi tariqati afwajan malaman kuma ikon Allah in ka auna zaka ga kaga mun ga littafin Yusuf bin Ismail annabahani jami'u karamatul auliya to mu duba littattafan malaman wanda suka yi ɗariƙun malaman da suka yi ɗariƙun in aka nemi aka nemi su aka aje su a duba kuma daga cikin malaman ɗariƙan tijjaniya wanda malaman aka rubuta su wane kenan wane kenan wane kenan wane kenan wane kenan ɗan ɗariƙan tijjaniya a ce to in aka ce ɗaya a ce ɗaya ɗaya a wancan ɗaya ɗaya a dukkan ɗariƙon to in ba a haɗiye su an sake maimaitawa ba wallahi yana da wallahi wallahi wallahi za a haɗiye su a sake maimaita su itibari na ittihafa ahalul maratibi wani littafi ne da na saya ittihafa ahalul maratibi sifili takwas ne almajirin shauci jani sunayensu ne sifili takwas ne suna na cikin ɗaki na a misira na saya akwai sifili uku wanda shi sarkin magrib Muhammad Sadis ya zuba kuɗi a yi binciken almajiran ɗariƙan Tijjaniya malaman da katir a adrakatil fahama waye a ina yake a ina ya rayu a wajen waye karɓa ɗariƙa ya aka yi koma ga Allah sifili uku ne kowane sifili ya fi shafi dubu da mulki ne kuɗi aka zuba aka yi aikin wannan kuma na kanun ne shi nan ittihafu ahlul maratibi su ma to ka zo ka ɗauka a ɗauki wani littafin a auna in aka ce to ɗaya a nan sai a ce to ɗaya a wancan ɗariƙan a gwada malaman to abin da nake nufi kenan aka zubo aka yi ƙasa aka zubo aka yi ƙasa da aka yi ƙasan nan kuwa to yadda ake ciki aka bi zamanin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda duk wa'innan aksarin wanda shi kuma shehu ibrahim ya rike su su kuma ya tafi da su ba kuma irin ba kuma cikin wancan ba ne jonin joni ne ba sa cikin duk wa'incan littattafan da na yi magana ba sa ciki daban su kuma su kuma da ya tashi daga zangonsa sai a duba yadda shi kuma ya zuba malaman a duniya kuma dukkansu ‘ya'yan bishiya ɗaya ne e duk ‘ya'yan bishiya ɗaya ne duk almajirin shau tijani duk almajirin shau tijani almajirin shau ibrahim almajirin shau tijani babu wani domin man arafa ni arafa ni wa haji ne to kaga in ka duba a nan sai ka ga nawa ne da almajiran nasa kuma malaman da ake ji da su a duniyan su ne wannan na faɗa iya almajir shi ibrahim wanda ya zuba waɗansu wanda suka bayyana ba wanda ba su bayyana ba wanda suka bayyana wanda shi ya ba su hannu da hannu wannan leta ne ka kai ka zama wakili na ka kai ka zama wakili na wanda aka samu domin za a samu wanda ba su ɗauki wasiƙan komai ba ne ba su ma bayar ba ko ko ba a san da su ba sai da ya ajiye tsakanin afirka kawai ɗari biyar da ashirin da takwas a afirka kawai ɗari biyar da ashirin da takwas a nan najeriya muna da ɗari da goma ɗari da goma nan kuma wanda suka kai ba yi maganan fa su shi abubakar mijin yawa ba shine su ne malaman shehanan domin shine na'ibin malam salga eh malam salga ba mudi salga ba eh babansa to kaga ina gashi can ai sho abdullahi salgani sho abdullahi salgani sai da malam mijin yawa ya koma ga Allah tukunna ya fito sho ibrahim bai ba su ba duk wani littafi in dai na sharhan muktasar halil ne in ya tsallake ruwa yana kan wannan yana haddace a kansa shi yasa shi kadai ne yake zaune akan kujera su shiyo ma tijani su shiyo malam mai hula su shiyo sani kafanga duk suna su shiyo gibiri masu shiyo adamu dukka shi ne malamin su to ba sa su fa a cikin lissafin ba eh ba sa su ba ba su zo a zamanin shehu tijani a cikin wancan littafin ba ba zo a wajen shehu ibrahim a wannan ba abin da nake magana ke wanda shehi kuma ya gaya min cewa ni da shehi ke gaya min ke cewa bayan shehu usman dan fodiyo ba yi wani malami wanda ya karantar da malamai a Najeriya kamar shehu malam salga ba bayan shehu usman dan fodiyo a Najeriya ba a yi wani malami da ya karantar da malamai kamar shehu salga ba domin a kowane rana yana karantar da mutane 160 ne kuma shi yake ciyar da su to wayan nan akramka Allah wannan kawai ya isa mutum ya gane analysis din sai gane kawai a bar yan dariƙar jami'a a basu eh ko a yarda ko kar a yarda abin da na faɗa na ji a wajen magabata kuma kowanne a amanan ilimi ban ƙara ko ƙala ba billahi illis wanda kuma na karanta na karanta littattafan duk da aka tambaye ni ina da su a cikin labirari na ba ba in ka tambaye ni ce ban san gun da yake ba a na sani ina da shi wannan ya kamata a gane yaya ɗariƙar take shi yasa ɗariƙar ɗariƙar malamai ce ɗariƙar malamai ce wa yahabbu ala ilimi amali bil ilimi kasiran wa hususan liman yashtagilu bihi musamman wanda ya shagala ga neman ilimin fala kadar riyahi sajin ta jaryaniha gwargwadon iskan da ya zo wa jirgin ruwa gwargwadon gudunta domin iska ne ke kara mata gudu eh kwarai da gaske wa ala kadar dalil hadidi a hakamun san'ati gwargwadon yadda ka kanar ka min karfe a wuta gwargwadon yadda zaka murda shi ya zama yadda kake so haka ne ko wai iskalihi da nauyinsa da daidaitinsa alhamdulillah za mu tsaya nan gobe za mu ci gaba in Allah ya sa mana cikin rayu Allah ya fahimtar da mu ya ƙara mana son manzo Allah ya sare mana ya sahale mana ya ƙara mana son shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق ولا أدري إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا وضربة في كل عدد بعدد ما في إلمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته